نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan safiya ta alhamishi 25 ga watan watan nawa ne mamu watan biyu ko watan safar ijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1446 kamar yadda ajiya wato yayin rufe dauran muta littafin a shari'a na al'imamu al'ajuri rahimahullahu ta'ala muka yi alkawarin karanta wannan littafi a yau na al'ibanatu sugura ta ibn babba al'ukbari rahimahullahu ta'ala wanda wannan littafi kusan za mu ga abubuwa da yawa wanda mun karanta su cikin littafin a shari'a wanda ainihin wato sun bujiro a ciki shi dai ibn babba sunan shi ubaidullah ibn muhammad ibn muhammad ibn hamdan ibn umar ibn isa ibn ibrahim ibn sa'ad ibn utbah ibn farqada sahibi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ana mai alkunya abu abdullah wato ana mai nasaba da al'ukubari to ibn bakka dai an haife shi 304 yaron su ina ga 380 da wani abu 387 kenan tsakanin shi da al'ajuri akwai shekara 20 da nawa 27 kuma al'ajuri 360 ya rasu na al'ajuri yana gaban shi da cewa ibn batta a gurin haddashi da abin da ya shafi dabdi wasu sun dan soke shi kamar al-khatib al-baghdadi amma ibn al-jawzi ya ainihin wato yi littafi yake ba shi kariya kan cewa haddan nan tashi lafiyayya ce amma dai an yi ittifaki cewa mutum ne wanda yake sulbu a cikin aqida cikin aqida da ainihin almunafahatu an sunnati wa ahliha wadhabbu anha wattankili bil mubtadi'a da wannan kuma ya ishe shi girma da karamci ba wai tarjama shi zamu yi ba saboda ainihin lokaci kai tsaye zamu shiga cikin karatu littafin bi idnillahi ta'ala za mu fara da mukaddimar mala anas bismillah
قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشيخ الامام الامام ابو عبد الله يقول له محمد بن محمد بن حمدان بن بطه العتباني رحمه الله تعالى الحمد لله الذي اسبغ علينا نعمه وظاهر وظاهر وظاهر لدينا منه وظاهر لدينا منه وجعل من اجلها قدرا واعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإفراد بربوبيته وجعلنا من أتباعه بالحق وأشياع ملة الصدق وله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا بسنته وألهمنا وعلمنا ما لم نعلم وكان فضل الله علينا كثيرا وصلى الله على محمد نبيه المصطفى ورسوله المصطفى أرسله أرسله بإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنة الزكية والأخلاق الفاضلة وسد له تسليما ونستغفر الله بصواب القول وصالح العمل ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته يكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا أما بعد فإني أسأل الله أن يحضر أن يحضرنا وإياك أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق ويقيد لنا به العصمة من هفوات الخطأ وبلدات الحرام إنه رحيم ودود فعال لما يريد أني لم أن- أن- أني لما رأيت ما قد عم الناس وأو- ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من من فظائع الأهواء وقبائل الآراء وتعريف سنتهم وتبخير دينهم حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح وفتح وفتح باب البرية والعقاب البرية والعمى على أفعدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم فنبذوا الحجاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أوقابا في أمورهم من بعد ما كان من بعد ما جاءوا من علم ربهم واستعملوا الخصومات واستعملوا الخصومات فيما يدعون واستعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات وقطعوا الشهادات عليها بالقرون واحتجوا بالبهتان فيما يتحدون وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة ولا حجة عندهم ولا حجة عندهم فيه من الإجماع ويم الله لكن لكثير مما أل- أل- ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وسخر وسخرة المقال من محدثات البدع بالقول المخترع بدع تشتبه على على العقول وفتن تل- تلتلج في الصدور فلا يقوم بتعرض بتعرضها بشر ولا يثبت بتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثب- بالتثبت والحلم جمع جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه مما سمعناه وجب- وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين وما حض عليه من ممن اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهذه والاقتفاء بأثره وقد وقد تنجو بين ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الجلود وما امر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعه ومباينه اهل السر والتف- والتفرد والشناعه وما يلزم اهل السنه من المجانبه والمباينه لمن خالف عقدهم او لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وخلع في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم na'am kun ji dalilin da yasa ya littafin ganin bidiyo'i suna ta yaduwa kuma mutane na karɓar su kaga wannan ya nuna cewa a lokacin da banna ta ta yadu ta bayyana cikin al'umma bai halatta a yi shiru a kanta ba dole a fito a yi bayani wannan ya sa malamai suka yi ta rubuce-rubuce akan sunna da kuma bayani akan bid'a dan a kiyaye ta amma ba zai yiwu ba ana banna ana kaza sai dai ka koma lungu ka ce bai dace ba a dole wa bayyana shi malami shi yayi bayani dole ka fito ka bayyana ma al'umma amana ce da abinda mutane suke da bukatar shi kake karantar da su kai al-khiyanatul ilmiya wanda ta fi kowace khiyana hadari Allah ka tsare mu na'am
ثم على اثر ذلك شرط السنه من اجماع الائمه واتفاق الامه وتطابق وتطابق اهل المله فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا ولا يعظم الله تبارك وتعالى تبارك اسمه من من اضاعه ولا ينظر الى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأت لما استهزأت الدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والرشيدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهر- الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المتخذين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وبالله نستعين ثم إني أثبت ثم إني أثبت في كتابي هذا يا يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به وال- والعمل به وجولا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعجولا عن عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من است- من استمع إليه ووعاه والله ولي توفيقنا والآخر بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكر وذكر وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن البرعة فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم تهدد بالوعيد ما فارق جماعة المسلمين فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وما أمر به المؤمنين من قائلة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وحظ وخطهم فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بإجبارهم ومبايرتهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أزل الله توبتهم وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما, ما دخل النص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغريب فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريكه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال صلى الله عليه وسلم sai dai wannan wannan hadisi a duk da imam ahmad da abu dawud sun fitar da shi amma an illanta shi da irsal wani riwaya ce ta ah, abu ubaida ibn abdullahi ibn mas'ud an abi ولم يلقى أباه لم يسمع منه نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويسكون على الذين أعلاها وقال إلا ندعكم تمرون عليها علينا فتؤذوننا وقال الذين في أسفلها أما أما إذا منعتمونا فننظر فننقب فننقب السفينة من أسفلها فنستغيث قال قال فإن أخذوا على أيديهم منعوهم نجوا جميعا وإن تركوا هلك وإن تركوهم هلكوا جميعا وقال صلى الله عليه وسلم افترق آه، شعوب إسرائيل متفق عليه حديث النعمان بن بشير. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة فرقة ناجية و72 في النار وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم ب- بها بيضاء نقية لا تختلف بعدي وقال صلى الله ƙarin wala ta talifu ba'adi tabbatar a cikin a cikin hadisi amma laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya ya zo cikin hadisai da yawa musamman cikin musnad al-imam ahmad ibn abi asim ya fitar da wasu su daga jabir zuwa ga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda lokacin da ya ga wani a, takarda ta at-taura dauka yana karanta nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama آه، يا أينه صاوت المشارك جاء والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي نعم
قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الرجحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها وقال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني آه، قد تركتكم على ال- وعلى الواضحة فلا تذهبوا يمينا وشمالا يا تبت من أقوال الصحابة يا تبت من أقوال الصحابة وريند مالك آه، الإمام مالك رحمه الله يا فتر لك سيدنا عمر يا أم سأثر مكة من شهر ما مرفوع ب- بتبته نعم صلى الله عليه آه، هكا نعم وكان إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها دار قطن يرون تاشي يرون تاشي لو كما معنيش تنادى إنجنش cewa wal- wallahi lau anna Musa wa Isa hayyani karin Isa shi ma lau anna Musa wa Isa karin karin Isa a cikin hadisin shafi lau anna Musa ibn Imran alaihi salam da ke cikin al-Hakim na'am
صلى الله عليه وسلم قال وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال أبهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بكمالهم في دينهم وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم نقل الله كذا وكذا ويرد بعضهم على بعض وكأنما فقئ في وجههم حب الرمان فقال إنما أفسد على الأمم هذا إنما أفسد على الأمم هذا فلا تدروا كتاب الله بعضه بعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدم فإنهم الذين يخوضون في كتاب الله عز وجل
cewa wa kharaj wa hum yatanaza'una fil qadar min hadith abi umama wa anas wa waqila ibn al-asqa ya ruwaito ta cikin al-kubra ibaratul kubra cewa kharaj alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natamara fi shay'in min ad-din fa ghadiba ghadban shadida lam yaghdab kamithlihi thumma intaharana sannan sai ya ce mah ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار ثم قال أبهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم أوليس إنما هلك من قبلكم بهذا إسناد شحسن شكما وتؤنهم إنما أفسد على الأمم هذا ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم شما يرويتو تسكن الكبرى لألفاظ وأن تسكن مختلفة da shi ma isnadin shi hasan ne inda fi shawahid wala tujalisu ahlal qadar fa innahum alladhina yakhuduna fi ayati llahi azza wa jal ya tabbata cikin maganganun magabata ne amma abin da ya tabbata kamar yanda mun je shi cikin shari'a ta ajuri daga sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam la tujalisu ahlal qadari wa la tufatihuhum kar ku zauna da su kar ku fara yi musu magana ko sallama aina
قال وقال صلى الله عليه وسلم الفراق في القران كفر نعم ثابت وقال صلى الله عليه وسلم انكم لا ترجعون الى الله بشيء افضل مما خرج منه يعني القران مرسل رواية جبير بن نفير مرس- آه، مرفوعة وهو من التابعين نعم
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم ان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي مم.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر اعلمت ان الله احيا أبا- اباك فكلمه تفاحا مم.
وقال صلى sannan shi الله ma ya tabbata a tirmi jabir dan abdullah lokacin da radiyallahu anhuma bayan baban shi yayi shahada ya shiga damuwa da baban shi ya rasu ga bashi ya ban mu shiga kuma yan uwan shi mata su tara a shi bai da abin da zai kula da su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tasliya yayin shi cikin damuwa ya ce ka ƙara damuwa akan rasuwar mahaifinka domin ba wanda Allah ya taɓa magana da shi babu wani shamaki shine kifaha sai ainihin wato baban wato bayan ya rasu kenan ya bar duniya Allah ta'ala ya ainihin wato kira shi ya ce mai tamanni kai buri kai fata kai burin wato bayan ya ga ni'imar da aka yi mishi sai ce ni abin da nake buri a maida ni duniya a ƙara yin mutuwa ta shahada a ƙara maido ni dan falalar ta karu kuma yace dan in gaya ma wa ɗan uwana da dangi na cewa kai su kyamaci mutuwar shahada shine sai a- a- Allah ta'ala yace na riga nayi alƙawarin cewa innahum ilaiha la yurja'una ba a maido mutane zuwa duniya shikenan ta ta faru ta kare an fahimta amma kaga labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ai yafi wanda da a ce ma baban Jabir din zai dawo ya bada labarin ya zama ya hankali ko ai na'am
وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنة والرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبا أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرعي وتركوا السنن Hassan ne daga Abdullah bin Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banu Isra'ila basu gushe ba saman tafarki madaidaici sai da aka samu ɗiyan sadaka wato wanda ake kamowa a filin yaƙi a raba wa mayaka a matsayin bayi to in suka hayayyafa kuma sai ya zama tarbiyyar waɗancan kafirin suke ɗauka daga nan kuma sai bidiyo'i suka shiga ciki cikin addininsu sai suka bar sunnonin annabawan da suka taso a kai sai suka mai da addinin ya zama bidiya wanda yasa sayyiduna umar yake kyamatar da mutane auren kitabiya cewa fa aka yi halal ne ba wai sunna bane cewa aka yi halal an halatta muku ya ce kuna barin almuhsanat daga cikin wato 'ya'yan bayan Allah wanda suke muminai kuna tafiya kuna auro waɗanda suke ainihin wato kafirai ne duk da an halatta ne amma kuma da zama a babin lalura hakan zai haifar da matsala za su shigo muku da al'adun da ba ku san da su ba da ɗabi'u da sauransu na'am
قال وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع العلم انتزاعا باسم الرجال ولكن ينفذ العلم بقبض العلماء واذا لم يقف عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسجدوا فافتوا بغير علم وضلوا واضلوا ونهى صلى الله عليه وسلم عن كيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثره الرسائل ونهى عن صلى الله عليه وسلم عن الغلطات وقيل هي شداد شداد شداد المسائل وسعارها wannan fassara daga al'auza'i wato ya fassara al'ubulutat da cewa matsaloli masu tsauri waɗanda suke da wahalar sha'ani sai mutum ya zai wa malami wannan tambayar don ya gwada ilimin shi to an hana duk da cewa annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam marfu'an bai tabbata ba yana da rauni hadisi ne na muawiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ukhulufat lakin bai tabbata ba amma ya tabbata daga su ibn mas'ud da sauransu daga cikin magabata ridwanullahi alaihi wa rahmatullahi na'am
صلى الله عليه وسلم وقال وكان قال وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم وقال وقال صلى الله عليه وسلم اعظم المسلمين اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته وقال صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله ولعنه اللاعنين والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فقالوا للحسن وما الحدث ما الحدث فقال اصحاب الفتن كلهم محدثون واهل الاهواء كلهم محدثون
gashi ma abu dawud cikin marasil ya fitar da shi amma mursali daga alhassan albasari ya rafa shi da washin marfuwa amma hadisin makamancin shi ya tabbata daga sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda na'am
وقال صلى الله عليه وسلم كلام النار اهل اهل البدع al-ma'ruf al-khawarij kilabun nar na'am
وقال صلى الله عليه وسلم من وقع صاحب بدعه فقد اهان اعان على هدم الاسلام da yawa su daga cikin muhakkikun sun yi kokarin tabbatar da shi marfu'an ta hanyoyi mabambanta amma daga daga magabata wannan ya kusa haddin tawatur maganganun magabata akan duk wanda ya ainihin wato wa- girmama dan bid'a to ya ba da gudunmawa gurin rusa addini jiya mun yi bayani akai aina na Mm. shi babin da'awa daban ga wanda ake da amal a kan shi wanda ake da amal a kan shi daban amma wanda ya riga ya makan shi fatawa ya yanke shawarar shiga cikin bid'a kuma ya dawama cikin ta to shine ake maganar za a kausasa mishi yana
صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا وان هذا صراطي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لحتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه هم الذين عانوا الله فاحذرهم وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أجوا إلا أجوا جدلا ثم قرأ ما ضربوا لك إلا جدلهم بل هم قوم خصمون وقال صلى الله عليه وسلم التمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر خمسين شهيدا
ya zo lahu ajru mi'ati shahida mi'ata madadin 50 lakinnahu munqati' eh, sinadun munqati'i ne daga ainihin wato Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wurin da shi al-Ukbari ya fitar da shi a cikin al-Ibana eh, cewa lahu ajru mi'ati shahida aka Ibn Adi ya kawo shi cikin al-Kamil ma hadisin an da'afa shi na'am
وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الحق المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض بالجمر- كالقابض على الجمر قال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الحوض كالمهاجر إليه wanda ya tabbata cikin muslim al'ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya yana وقال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فقمار الغرباء قالوا يا رسول الله من الغرباء قال الذين اذا فسد الناس أبص اذا فسد الناس صلحوا
daga abu huraira da wani shi wanda imam albani ya ce hanyoyin hadisin tuhditu lahu siha aw al-husn ala al-aqal na'am
وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبحبي ابغضهم ومن اعطاهم فقد اعداني ومن اعداني فقد اعدى الله ومن اعدى الله فيشك ان ياخذه وقال صلى الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ كل احدهم ولا نصيبا وقال معاذ رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اطع كل امير وصلي كل وصلي وصلي خلف كل امام ولا تسبن احدا من اصحابي da ya tabbata amma munqati ne makhul ash-shami ya ruwaito shi daga mu'ad wa lam yaltaqiya na'am
قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على على على لحي على لحية عمر رضي الله عنه ثم قال يا عمر انا لله وانا اليه راجعون قال عمر قلت قلت نعم بابي وامي يا رسول الله انا لله وانا اليه راجعون فما لك قال ان جبريل اتاني الفا فقال يا محمد ان الله وإن فقال يا محمد انا لله وانا اليه راجعون ان امتك مقتوله بعد قليل بعدك بقليل بغير كثير قلت يا يا جبريل افتنك بالضلال افتنك بالضلال قال كل سيقول قلت كيف يستجيبون او يكفرون وانا مخلف وانا مخلف بين اوطانهم كتاب الله قال بكتاب الله يؤمنون يتعود كل كل قول على ما يهون ما يهون ما يهون ما يهون فيؤمنون به
ibn abi asim ya fitar da shi ibn al-jawzi ya da'afa shi cikin al-ilal mutanahiya akwai rawi wanda yake majhuli a cikin isnadin shi ina
قال وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من مثل اصحابي مثل بالح في الطعام ثم قال هيهات ذهب منه منه القوم الذي قال هيهات هو الحسن نعم يا مر كثيرا في في الشريعه نعم قال دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه ابو بكر وعن يمينه وعمر عن يساره رضي الله عنهما فقال هكذا نبعث يوم القيامه وهكذا ندخل الجنه ضعفه الدار قطني قد أسلفنا الكلام نعم وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيران من أهل السماء فجبريل والميكائيل وأما وزيران من وزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم لا تستغربوا محبة الأربعة إلا بقلب مؤمن تقي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم فكان ابي وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاه والصيام والحج فمن ابغض واحدا منهم ادخله الله النار.
ان اخي راوي كذاب في اسناده نعم.
صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم من صد اصحابي فعليه لعنه الله ولعنه اللاعنين والملائكه والناس اجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم شيما شيما مني بياني ماشي نعم.
صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فانه يجب قوم في اخر الزمان يسبون اصحابي فلا تصلوا فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودوهم.
an anas da'ifi ne amma amma kuma ma'anar shi haka ne tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan qadariya cewa in sun yi rashin lafiya kar a je duba su in sun mutu kar ku halarci gawarsu to ina ga shi'a kuma suka ce sai dai in kala sallar da wannan salafin yayi mawa bishirin marisi ko sai ka ce ka tatsi ne mai cikin sallar yawo duk da kar a je din shi yafi ai na'am صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فان الله قد امرنا بالاستغفار لهم وهم- وهو يعلم انهم سيغتسلون. وقال wannan wannan shekul islam ya inganta shi cikin minhajul islam sai sahihi na'am صلى الله عليه وسلم قال وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم hada fi muslim
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم Allahu akbar hasan li ghairi
صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة حبل الظالم وتحبل الظالم متين ومن تركها فقد قطع حبله من الله ya ba sananne bane laysa ma'rufan bi hadha al-lafz المعروف عن أبي بكر رضي الله عنه كما أو- آه، ذكره البخاري موقوفا في التمسك بالسنة لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ sai na duk abin da na san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ni ma sai na yi kokarin yi domin ina tsoron in na bar shi zan iya karkacewa wannan maganar shekul islam ya ɗauke ta ya yi maganganu masu masu tsada kwarai a kanta to duk abin da ka san sunna ne ka yi kokari ka dinga babbaka shi ko da a ce misali azkarai da ake yi ko addu'o'i kamar a ruku'i da sujudi da sauransu ai an ruwaito nau'uka mabambanta ka dinga kokarin yau kai wancan gobe kai wancan in ka makale ma daya yace hakan zai haifar da illa biyu zaka mance wancan in baka yawan shi zaka mance sannan na biyu wata rana kila ka kyamace shi yanzu ka ji wani yayi Allahumma rabbana wa lakal hamd gashi ka karanta sunna ne a watan da baka yi sai ka dan ji wani abu a ranka to kuma ya tabbata daga annabi tunda kai rabbana wa lakal hamd kawai ka rike alhalin murabba'i ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد da shi na ƙarshen ga ibn al-qayyim ya dan yi ta'an akan shi cikin zadul ma'ad lakin al-shaykh al-albani cikin aslu sifati salat sai duka sun tabbata kuma ya koro dalilai na'am lak alhamdu shi shi ya ta'an akai amma al-shaykh al-albani ya ce duka sun tabbata eh na'am
أحسن الله إليكم. قال عمر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أعجبهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا للرأي فمن هو أضلوه ibn al-qayyim yayi wani yayi wani bahasi kan wannan hadisin yace fi ghayati sihha yace wato wannan athar din daga sayyiduna umar ya kai matuƙa gurin gurin wato ainihin inganci wadanda addara kutuni ya ambace shi cikin sunan din shi sayyiduna umar yace yan bid'a da kake gani suna adawa da sunna kuma wallahi haka ne me yasa suke adawa da is a'yatuhumul ahadith hadisan da suka gagare su shi hadisin sai ka haddace sai ka iya kuma ka kawo a ce da ifi ne ka kawo a ce maudu'i sai suka ce to duk amma ba su kawai sai suke kirkiro abin da suka ga dama sau da ragwanci wato duk ragwanci ne ya ja musu ce ga hadisai sun gagare su an yi hafazuha sun kasa haddace su wata fallatat minhum falam ya'uha sun kubce musu sun kasa kiyaye su da haka sai suka kishiyanci hadisan kasan al-insanu aduwwu ma jahila da abin da mutum ya jahilta suka ga yana adawa da shi za ga galibi wanda suka makale ma zaure iya littattafan fiƙo irin na karatun afu wanda ake maimaita ma kawai ba wai fiƙo ma a zaƙulo ba fa kawai a fararin farilla ne farko sunnatun wajibat kawai shi kenan to sai ga yana adawa da malamin hadisi so da hadisin ya gagare shi kun gane haka wa'incan yan bidan suna adawa da sunna suna adawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba su tarbiyyantu akan karatu ba sun tarbiyyantu akan tatsuniyoyi ne da bayanai akan wasu wato kuza'balat kawai da ake ba su kan shehunnai dan a damfare musu zukata kuma a damfare musu ta dukiyar su ma. an fahimta ku shine sayyidina Umar yace wato hadisan sun gagare su ne sun sulle musu sun kasa kiyaye su sai suke adawa da su لا تسألين نعم
صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره وقال علي رضي الله عنه إن الله عز وجل لم نعم يأمر amma amma amma wannan ya zo cikin shari'a da cewa alqur'anu kalamullahi fala tasrifuhu ila ara'ikum da kuma isnadin shi sahihi na'am صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه ان الله عز وجل لم يامر عباده الا بما ينفعهم ولم ينههم الا عما يضرهم hmm.
وقال عثمان رضي الله عنه الفاضل فيما وافق النفس وان رايت ان الله عز وجل فيه طاعه ان لله عز وجل فيه طاعه na'am waccan magana ta sayyiduna Umar cikin ta akwai gyara ga abin da ya shahara gurin usuliyun cewa Allah ta'ala baya umarni sai abin da yake ko dai alkhairi ne mahak ko kuma alkhairin shi yafi sharrin yawa baya hani sai dai daga abin da yake ko tsantsan sharri ne ko shar- alheri- sharrin ya fi alherin yawa To kaga zancen nan na sayyiduna umar ya me yace ne inna allaha azza wa jalla lam ya'mur ibadahu illa bima yanfa'uhum wa la yan wa lam yan- yanhahum illa amma yadurruhum duk abin da Allah ya hana sharri ne zalla babu alkhairi cikin shi ko duk abin da Allah ya umarni alkhairi ne zalla babu sharri cikin shi ina fata an gane da akwai wanda aka ce ka'ida ce usuliya sai ɗauke ta kamar wahayi wasu kawai ɗin an gina su akan rubabbun hadisai wasu da'ifai ina fata an gane da ka sai ana tahqiqi shi ilimi sai da haƙƙaƙa aina أحسن الله إليك. قال قال رحمه الله تعالى وقال علي رضي الله عنه الهوى يصد عن الحق Allah haka duk wanda yake biye biye son zuciyar shi ko bid'a ta rufe mai ido bayan da za a yaba gaskiya karasa ya za ka yi da shi shine ai sai duna Ali bin Abi Talib akwai magana shi da da ta shahara kan khawarij da suke cewa la hukuma illa hukmullah ba wani hukunci sai na Allah inil hukmu illa lillah sai ce kalimatu haqqin urida biha al-batil gaskiya suka faɗa amma kuma su da mummunan nufi da mummunan nufi suka faɗe aka ce to ya za a yi mutum aya ga ta nan iri-iri ga abinda sahabai suka fassara ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mutum ya kibi ya ki fahimtar hakan kuma ya rike abinda ya kirkiro cewa shine daidai har ya kuskurantar da sahabai wanda hakan zai bayi zuwa ga kuskurantar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baka ji Allah ta'ala yana cewa ba wa man lam yaj'alillahu lahu nuran kama lahu min nur ai duk wanda Allah bai haskaka zuciyar shi to kai din wa bayan da ka iya da shi kana ji kana gani zai tafi jahannam Allah ka kare aina صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه الهوى عند من خالف السنة عند عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنق.
ma'anahu sahih ma'anahu sahih ko maganganu a cikin lafazin da aka ruwaito daga sirra ali amma ma'anar shi hakan gashi su hallaj bakin tuba suka yi ba har aka kashe su ga su aljaham aljaham ibn bakir alja'ad ibn dirham ga jaham ibn safwan eh ga wancan wake da suna wanda hisham ya rataye shi bayan an yanke hannun lam ya'tabir yaga ga kudaje suka zo suna da wani yace hada qada'un wa qadar yace la wallahi ma hada qada'un wala qadar hisham yace aje a rataye shi to ta bid'a haka take in kaga mutun ya rike ta ya kankame ta wurin da wani bawan Allah da wannan kwatancen ne na iya gamsar da shi iya shida ya so ya aura ma wani dan shi'a ne amma dan shi'an sai ya zo ya nuna mai ya tuba alhalin ƙarya yake shi ne Allah ya taimake shi ya zo yake neman ba'asi sai ya tarda ni ya fara haduwa da shi a unguwanmu ko na zaunar da shi ne mai lakca na mai lakta ya nake ce mai yadda kake ganin sa fahimci sunna dan Allah mai zai sa ka bar sunna ce kai a'udhu billahi na ce mai shi ma haka yake rike da bid'a shi haka yake rike da shi a shi domin akwai hadisi fa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ihtajaza tawbata an sahibiha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sahibi bid'a Allah ya katange tuba daga dan bid'a wanda yake shi wato jagora ne cikin bid'a tunda ba wai bai san me yake yi ba ya san bata ce amma haka kawai sai ya makan shi fatawa ya gamsar da kan shi ya yadda kuma idan mutum na da son zuciya ko da ba abin da ya shafe a addini ba abin nan ya san sharri ne amma yau da gobe kawai zai zama alheri a idan shi baka gaba dan soyayya wanda yake wuce iyaka masu ishku ya san ba ta son shi ba ba ta kaunar shi amma kawai sai ya dinga kaddara ma kai kawai ma tana so kuma sai ya yadda akan wannan wahamu ya tafi a haka to ina ga bid'a da ke da tallafin shedanu shedanu suna tallafa mata ta kowace hanya musamman shi iblis da ya ce ka zama arni ka mai taurin kai sai ya maida ka dan bid'a dan ya san dan uwan dayan ne abokin tafiyar dayan dan daga bid'a sai an shiga gidan kafirci sannan zai kyale wal iyad billah sai al bid'u menene al ma'asi baridul al kufr wal bid'u baridul shirk su bid'o'i yan aikin shirka ne shirka an tana so ta ma zabari sai ta turo bid'a ta zargo wuya Allah ka gare mu na'am
أحسن الله إليك. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مس- في مساءلته في حروف من القرآن وقال ابن عبد- مسعود رضي الله عنه إذا سمعت إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو هو شر أو شر تنهى عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل hasan imam abdullahi ibn imam malik ya fitar da shi cikin sunna da isnadi al hasan نعم صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر رضي الله عنه من ترك السنة كفر البزار يفتر da shi da Abdurrazzaq wa huwa sahih duk wanda ya bar sunna zai kafirta daga kullum muna cewa kakka ji an ce sunna ka dauka sunna wadda take dunal fariḍa sunna ana ana nufin hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam aina
صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز السنة إنما سنها من علم ما جاء فيها من- في- ما جاء فيه في خلافها من السلف ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم وقال رجل لابن عباس kamar da kaga ba su sahabbai ba su gaddama da waye ba wai sun kun sun fi ku hikima da komi amma kawai sun san ba alheri bane sai suka bi athar suka huta kai ma ka bi sai ka huta na'am صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم قال ابن عباس انما لم يجعل في ان الله لم يجعل في هذه الاهواء شيئا من الخير وانما سمي هوى لانه يهوى يهوي بصاحبه في النار Mm.
وقال الحسن ومجاهد وأبو وأبو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار Mm.
وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالف قلبا Kitabun.
وقال أبو خلافة إياكم وأصحاب الخصومات فإني لا آمن أنهم يسوقوا في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون وكره عطاء وطاووس ومجاهد وشعبي وإبراهيم رحمهم الله تعالى أن يفتوا في شيء من الخصومات وقالوا الخصومات محق محق الدين وقالوا ما خاصم ورع قط Mm.
قال عمران بن حسين رضي الله عنه والحياء من الايمان فقال رجل عنده بالحكمه مكتوب ان من الحياء ضعفا ومنه وقارا فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني وتحدثني عن صحيفتك لا اكذبك ابدا yanzu ko su suna wai su suka san darajar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai- wai maktubun fil hikma kaji da Allah gashi ana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ce maktubun fil hikma wal iyadu billah na'am صلى الله عليه وسلم. قال وذكر عند عمران بن حسين الحديث فقال رجل من القوم لو قرات سوره من كتاب الله كان افضل من حديثكم فقال عمران انك لاحمق mm أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة إن القرآن حكمة وإن السنة فسرت وقال المقدار بن معد المقدار بن معد كيف حرم الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء فقال يوشك رجل على أركته يأتيه الأمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا عليكم بكتاب الله فلأعرفن الرجل منكم فقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت أرأيت فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن Mm.
Maƙala asali asali ah, bayani ne shi ainihin abdullahi dan umar yake kusan ibn umar harisun ala sunna ina ji wata rana wani yana yana suka yan salafiya yake cewa sai yake faɗin asalin salafiya allah ya kwaci bakin shi shine ya ce masu koyi da cikin sahabbai musamman kala su sai duna abdullahi dan umar kuma raddi ne yake faɗa da tahdidi da tahdiri kuma har yake gayin irin wato tsarin da su salafiya suke bi asali ya samo asali daga sahabbai musamman ma irin su abdullahi dan umar to kaga wannan masha Allah eh masha Allah Ni- ni'mal salafiyun ni'mal qaumuhum eh نعم الرجل ni'mar rajulu abdullahi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an muka bi tafarkin sayyidina abdullahi dan umar eh, ni'mar rijaluna insha Allah Eh, na'am صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي ما قضيت لي رأيا قط mai to shi ibn umar yana cikin magana ne shine wancan yake cewa ya kake gani da kaza zai faru ya da kaza zai faru ya da kaza zai faru shine sai ce mai kai ka rabu da wannan a ra'aita a ra'aita can ka koma yaman sai ku tai Eh, sunan madina yace ba su san wannan ba su sunna sa yawa aina صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة لم أفت برأي منذ لم أفت برأي منذ ثلاثين سنة Allahu akbar ci bai fatawa ba da ra'ayi kawai akab mai hukuncin kaza halal qala Allah kaza haram qala Rasulullah sallallahu alaihi kaza ga abinda wani ya fahimta daga aya cikin magabata cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'in alladhina ala hadihim yace tsawon shekara 30 ban yi fatawa da ra'ayi ba ba haka nan su dama ara'u rijal ina amfani su jiya muka karanta ko wada'an ka ara'ar rijali wa qawluhu fa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam azka wa ash- wa ashraf aina صلى الله عليه وسلم. وقال من- وقال وقال وقال حسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار الوسائل ليعملوا فيها عباد الله وقال ummi biha ليعلوا بها ليعلوا بها عباد الله وقال بن عمران في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله قال الرد الى كت- الى الله كتابه والرد الى رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قبل الى سنته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وقال عن عكرمة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة وقال حسن بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه في القرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن wanda addarimi ya fitar da shi daga hassan ibn atiyya huwa min min at-tabi'in al-hafiz ibn hajar cikin fathul bari ya inganta shi malamai da dama cewa sunna kaga wannan yana tabbatar da ra'ayin masu cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi kusa akwai wanda suke cewa qur'ani wahayi ne daga Allah shi kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zancen da ya fi ƙarfi shi ma hadisin wahayi ne domin Allah ta'ala cewa yi mai bayan fiko anil hawa in huwa illa wahayi yuha in huwa illa wahayi yuha kaga akwai hasur a ciki duk abin da kaga annabi ya zo da shi wahayi ne aka yi inda al'amari ne na addini fa ake yi. Duk abin da ya shafi addini to wahayi ne ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hujja da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kashe shahidi a filin yaki ana gafarta mai zunuban shi kafin duk jinin shi ya fita zuwa ƙasa da Annabi ya faɗa ka can sai ya ce illar daina amma banda bashi sai ya ce sarrani biha jibrilul an yanzu jibril ya gaya min a kunne suka ce kenan wancan ma shi ya gaya mun shi hmm? yawwa inna ruhal qudus nafakha kafiru kaga yana nuna hatta hadisan nan dukkan su wahayi hatta hadisin ibrahimiya kaga akwai akwai lafazin da yazo cewa da suka ce qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayk sai sai ya shiru alamar ana mai wahayi can sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad zuwa karshe dalilai ga sunan da yawa Hmm? a shi ayoyi ne a hadisi ne Hmm. sai da aka asu kwarai kuwa duka ire-iren wannan su ma ana iya hujja da su kan haka haka don kaga kenan annabi ma fa bai da ra'ayi ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaji ya faɗa na wahayi ne wahayi ne a kai to ina ga kuma kai ka ce da ra'ayinka a gani na in za a tambaye mutum ka je na ni dai a gani na ajiye ganinka a gefe a ganinka wannan a gidanka ne in za ka yi eh eh ai fatawa fatawa aiki ne mai girma mutum sai sai ka tumbata eh sai ka al-imam al-imam ahmad ake tambaye shi imam ahmad ake tambaye shi yaushe mutum zai ba da fatawa in ya haddace hadisi hadisi dubu ya ce a hadisi dubu biyu ya ce a dubu goma ya ce a dubu dari ce a dubu dari biyu sai ce to san haka ce maneji kenan ko wani jiki za ka ga shi almajirin shi al'imam bukhari ya ce ya haddace dubu ɗari ingantattu da ifai dubu ɗari biyu ana nufin hadda hanyoyinsu da sauransu da hanyoyinsu wannan su ne su ne masu fatawa amma wanda ma zai ce shi bai san hadisi ba kuma faƙihi ne zai ba da fatawa ku kore shi banna zai yi banna zai yi ba ifta'i zai yi ba ifsadi zai yi na'am
وما سعيد بن جبير رضي الله عنه haka haddan nan tana da matukar muhimmanci wallahi ku dage da hadda ƙwarai. na'am
صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير في قوله وعمل في عون- في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى لزوم السنة والجماعة Hmm, shine shine ibtida'i
قال قال حدثنا عبيد الله قال قال حدث قال اخبرنا ابو علي بن اسماعيل بن محمد بن الصفار قال اخبرنا احمد بن مسعود الرمادي وقال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن- معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة ذكره البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق الصنعاني نعم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو عبد الله احمد بن علي بن بن علاء الجوزائي الجوزائي قال اخبرنا عبد الوهاب والرب قال الش- قال الشيخ الصالح قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد انه قال افضل السعاده حسن الراي يعني السنه مم.
وقال اسحاق بن عيس- عيسى سمعت مالك بن انس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو اجدل من رجل اردنا ان نترك ما جاء به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن سيدي نعم وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة وليس وقال أمر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ك- بما كان ينكره اليوم بما كان ينكره اليوم
نعم وقال ابن عون إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه هذا كم مغانا عامر بن عب- عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم in dai bid'a mutum zai yi abinda duk kaga yana inkari wata ran sai ya dawo yana hmm? ya dawo yana hassana abu so da su yan bid'a maja suke a tsakanin su maja suke a tsakanin su dan dai a a ainihin aibata ahli sunna ko a a ainihin kuntata musu to abinda da yake kyama sai ya dawo yana son shi dan dai ya yaki sunna Allah ka tsare mu.
صلى الله عليه وسلم وقال أبو الع... وقال الزبير لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا Hmm.
وقال أبو العالية آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد طيب وقال أرقط بن المنذر لا يكون لأن لأن يكون من ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب الهوى Mm, ka- kun ji magana ta ƙara dawa ko? Eh, wadda ta fita yi muna zan shi cewa da ya rungumi ɗan bidiya gwara ya rungumi wa karuwa shi kuma ya ce da ɗan shi ya zama ɗan bidiya gwara ya zama fasiki yi musu na ce ya fasiki ne ko duka wai a babin dole sai an yi ɗaya eh dole ba yanda ka iya Chicago a khafi dar akwai fiko cikin maganar na Allah Allah akwai fiko ina صلى الله عليه وسلم وقال أبو إسحاق الغزالي لأن أجلس إلى النصارى في بلد أحب إلى إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم لا وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا
ce da dan shi abota da dan bid'a mai ibada eh jahilun mutanassiku kenan to gware ya abota da dan fashi da makami amma ahli sunna eh wata ran ya ji ya ji wa'azi ya dena tunda shi yana girmama nasu eh kware ko na'am صلى الله عليه وسلم وقيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور فقال حبنا إن شا- إن شغلته إن شغلته عن صحبة مبتدع ila yanayi ne aka shiga na- na mamayewar yan bidiya aka ce ɗanka na wasa da tsuntsaye kaga ai lagu ne sai ya ce ba mamaki in ya tafi wasa da tsuntsayen kaga bai da lokacin da zai saurari ɗan bidiya صلى الله عليه وسلم وقال ابن شهدة من نعمة الله على الشاب والأعجمي أن يتنك أن لا تنك إذا تنك- إذا تنكس أن يوفق لصاحب سنة da tanassaka إذا تنسك
Mm. nan tanakasa ya kawo kusa na rike Mm?
من نعمة الله على على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما na da,
وقال da, da ainihin wanda ya kasance yaro matashi da wanda ya kasance a ajami ne shi ba larabawa 'yan 'yan kabiran an kabirin ba To abin duk da ya fara zuwa gare su shi suke rikewa shi suke rikewa da haka yaro lokacin da yake matashi a shagalar da shi da abin da ya shafi addini da aqida haka in mutum ya zama kamar misali mu yanzu kamar sabon musulunta ne. kar a sake a bashi da 'yan bid'a to da ka bashi da su kwana biyu to yanzu abin nan da ya fara shiga cikin zuciyar shi shine zai rike haka shi ma ya shine ma'anar magana shi na صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فيأس منه فإن الشاب على أول لجوئه
wanda in ka ga mutum yana karkata zuwa ga sunna ko ne ka ga yana yi na laifi kakkafin da tsammani a kan shi ci gaba da mai addu'a amma ka ga yana karkata zuwa ga bidi'a da 'yan bidi'a to fudda tsammani daga kan shi ba fudda tsammani na yankewa ka ce wallahi ba zai tuba ba a'a Allah fa'alu lima yuridu amma dai tabi'iyyan zai yi wuya ya dawo sai dai wani iko na Allah ba abin da ke gagarar Allah subhanahu wata'ala amma mutum in ga yana karkata zuwa ga 'yan bidi'a duk zunubin da yake ƙara zurfi zai yi ciki tunda su inda zai ba da kuɗi za a mai mai suke cewa fidiya ko kuma ne suke cewa fidda'u ko eh wata shadda suke mata da iskanci sai a ce za a mai fidda'u sai duk juma'a da zai yanka rago a yi sadaka da gumba a yi wane ne shi kenan duk abin da ya yi a wannan satin kuma an yafe mishi eh tikitin aljanna shine fidda'u kaji da Allah kai ha akwai shayin da ke ba da makullin aljanna wani makulli mai ake cewa ko sakarai buɗe ko wani sakaran makulli ne wanda kwaɗo ne wanda ko da kusa ana buɗe shi ina yaro na san kwaɗo to ire-iren wannan ake ba mawa kiɗin shi ake raba mawa mutane in kai mawa shehi kyauta ta musamman ko ka ba shi sadaka ta mace sai ya baka wannan kwaɗo ko wata kofa ta baya a aljanna in ka kewaya sai ka buɗe ka shiga na? sai a sama wannan kila hannun wannan kafirci ne kafirci ne wallah yi ma'alla izgidi ne yi ma'alla izgidi istigifarin sai a yi dubu ɗari ka za a ajiye shi da zaf kenan kaje kai ta abin da ka ga dama sai a dinga ɗauka a lissafi baya ci
da ɗan shi'a da 'yan turukiya ka wala ka ƙogafar amsar tana da wahala ba a ce ma da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa haka musamman dai irin su tijjaniya ta su tije ɗariƙar tije da 'yan shi'a a ce wanne ya fi haɗari kamar aka kalli usulul mazhab da ko maganganun salaf akan rafida ta fi kowace bid'a hadari ta fi kowace bid'a hadari amma mu dai yanzu wanda muke gani yan dariku da akidansu wanda suke bayyanawa su yan shi'a suna tafiyya dan dama dama ga jahilai ba za su dan rudu ba sosai haka da su amma yanzu yan dariku da kaga ba a bayyana ma ba baka kai bane in aka ga akwai dan sauran tauhidi tauhidi a zuciyarka to sai a nuna ma istighfari da salatin annabi shine dariƙa amma da kai zurfi ka kai wuya sai a saka daki mai duhu haka ake yin tarbiyya mu cikin malaman mu akwai wanda sun yi tarbiyya mu tahaddusan bi ni'matillah ni dan bid'a ko alif bai taba koya mun ba dan bid'a ba shi da ba shi da baiwa a kaina kwata kwata a fahimci wannan to cikin wala akwai wanda su har tarbiyya sun yi sun gaya mana yanda ake yi a sa mutum a ɗaki a kulle a yi wane ne aka ce in ya bayyana ya zama munkiri ya yi wane wani ma a mai barazana da zai haukace to abubuwan duk da ake gaya maka wannan hallajiya ce da ainihin wato hululiyya ne kawai abin da za a nuna maka kowa ma Allah akwai wanda a bauchi shi ma ya yi usuli wataran Allah da ya tashi dawo da shi cikin hayyacin shi gona ya je yana noma yana noma yana noma sai ya gaji bayan shi ya rike da ya miƙe ya shuru ya ce Allah ne zai gaji Allah a gona shi an ce mai shi Allah ne inda ya yi tarbiyya ya ce wallahi ba zai yiwu ba Allah ya kasa cin abinci sai ya je gona kuma ma har yana noman ya gaji to ka wallahi ni din nan banza ci ba Allah ne sai ya tuba Allah ya taimake shi to ire-iren waɗannan suna da yawa duk da kamar kalmomi dai masu haɗari gaskiya shi a su kuma ƙarshe ne su ƙarshe ne wato tambayi za ga ina ta buge-buge kun gani tana da nauyi ne ga raya tun da shi ɗan shi'an da zai ce maka duk da shi ɗan shi'a zai ma inkari in ka ce ya ci sun ce kaza zai ma inkari har ya ma rantsuwa har ya ma rantsuwa har ya kuskurantar da wani ɗan shi'a shi a gurin shi wannan tafiya ce su kuma yan tijjaniya da hauka shi ba zai kuskurantar da shehin shi ba shi yasa in ka damko shi cikin jawahirul ma'asi ko cikin rimahu ko cikin wacece to sai dai ya ta buge-buge amma ba zai ce maka abin nan da aka faɗa tijjani ƙarya yake ba ko kuma ya yi kuskure don ya faɗa ka a wurin shi ya yi rudda daga tijjaniya to su kuma rudda daga tijjaniya ta fi haɗari aka rudda daga musulunci tunda wanda ya rudda daga musulunci yana iya dawowa amma duk wanda ya rudda daga tijjaniya ba zancen dawowa a gare ku to gaskiya kawai duk kawai duk da ne duk ɗaya ne da shi'a da wa'in ga ɗarihu duka ɗaya ne duka hanya ne na kafirce ma ubangiji su kana wata yanzu muna a gurin wanka ce tijjaniya kafirci ce sai aga ka zo da bakon sai a ce ma fitinan ne fatawar lajina sama da malami 200 suka yi mata stamp kan cewa tijjaniya ɗariƙa ce kufuriya suka haramta yin sallah a bayan ɗan tijjaniya wannan fatawar su bin baz kenan da sauran duk wa'annan malaman da ka sani a adana lajinatin da'ima sun yi wannan fatawa amma ba kamar da muke cewa bara ka kalli wani da katan carbi ba miskini ta aban ka ce mai kafiri a shi jahili ne bai sani ba akwai akwai uzuri ana yin al'uzuru bil jahl duk da cewa al'uzuru bil jahl yana da dawabit din shi amma wanda ya kasance jahili ami ba a mai ba a mai hukunci da haka abin da yake wajibi akan kaka iya mushi sanar mushi da hukuncin Allah subhanahu wataala sannan at-takfirul muayyan bai da wani fa'ida da wani fa'ida kawai kai bayanin kafircin abu da kuma bida'ancin shi da ainihin laifin shi ya wadata ba dole ba sai ka ayyana wani ka ce kafiri wannan aiki ne na nukar aiki ne na waɗanda suke an rasiku na fil'il ba aiki ne na ɗalibai ba so da kalma ce mai girma kalma ce mai haɗari wanda allah yana ɗauke da wata shubuha da ta mamaye shi yana ɗauke da wani jahilci ko wani abu makamancin haka wala allah kai ne bai gamsu da bayaninka ba da wani wanda ya yadda malami ne in ya mai bayanin zai iya gamsuwa kun ga wannan ma ai shubha ce to so da haka ba a yankewa a cewa na kafiri sai dai a ce tafarkin shi na kafirai dan an kafirta firqa ba shi ke nuna duk wanda ya intisabi zuwa ga wannan firqa ya zama kafiri ko firqa da dama da salaf sun kafirtar da su ciki akwai shi'a musamman rafidiyya ciki akwai qadariyya ciki akwai jahamiyya har khawarij akwai wanda sun yi fatawar kafircin su amma ba a cewa wani khariji kafiri ne domin kila duk yanda ya kaga ya shahara da wa amma jahili ne kusan kalmar ga ta jahili mu tana mana nauyi shi yasa sai kaga malam Bahaushe dan lalacewa mu kowa ma sai a ce mai malam kartagi ne kila gidan yan caca amma sai a ce malam wani malam wani amma shi ne shi yake hana kudin an zo caca sai har ta zama kalmar an fidda mata haibarta da kwarzininta ya kamata mu waiwayo mu dawo ba kowa za ka kalla ka ce malam ba ba kowa za ka kalla ka ce ustaz ba ba kowa za ka ce a saboda shi inda dan bidi'a ne ai mun karanta a ba kuma yanzu ma muna ji shi bulakanta shi ake eh sufyanu sauri yara yake ce musu dan ina ma yara bayani na ce cikin yas wasu sun dauka wani sahabi ne na ce sa'an ku ne shine suke ta dariya ce sa'an ku yaro ne a gane ku to yaran shari'a daban yare na al'ada daban لا يسامي بس وقال وقال وقال عمرو عمرو بن قيس ان الشاب لينشا فان لينشا فان اثر ان يجالس اهل العلم كان يسلم وان مال الى غيرهم كان يعطب
العطب اصلي لا لا cewar abu kamar kamar gazawa kasawa ko a ce dabba ta kasa sai ce atabat an gane ko ko aqibat sai ake isti'ara shi a yanzu larabcin zamani lalacewar injina haka sai a ce ga inji ko moto aqaba aw aqiba ma'ana shi ya lalace ya abu ya buga to in mala ila ghairihim kada ya'qabu sai ya kusa lalace na'am to kirshi yake da lalace sallallahu alaihi وقال عمار بن زيد قال ليونس يا حماد اني لارى الشاب على كل حاله منكره منكره فلا اؤيس من خيره فلا أي فلا أي فلا أي آيس من خيره حتى أرضاه حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب وقال الحسن ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا تفكروا إذا cewa mutum ne mai yawan azumi mai yawan sallah mai yawan kaza har kullum muna ƙara jan hankalin al'umma asali shi ake fara kallo kafin far'i asali shine tauhidi da aqida duk mutumin da ya rasa wa'annan da zai ta sallah har ya zama sallau yayi ta azumi yayi ta azumi har ya bushe ya zama babu ruwa a jikin shi Allah ba zai tausaya mishi ba in dai ba shi da tauhidi sannan wannan sallar ba za ta yi mishi amfani ba ba za ta yi mishi amfani ba a gurin ubangijin shi subhanahu wata'ala ba za ta yi mishi amfani ba saboda me ya rasa wato ainihin abin da shi ne asali da ya rijista ba ma'ana a cikin kundin lada ko abin da sakamako bai yi rijista ba a sajjala shi ba mala'iku ba su san yana yi ba duk wannan sallar da yake ba a san yana yi ba saboda shi tukun ba musulmi ba ne duk wanda ba musulmi ba ne ko yake yin ibadar bayan da Allah ya koyar ba ai shi aiki baya zama as-salih sai ya cika sharuɗa biyu zuwa uku suna cewa uku saboda ɗayan na da alaka da shi mai aikin al'amil an yakuna mu'mina an yakuna muttaqiyan lillahi azza wa jalla inna ma yataqabbalu Allahu min muttaqin من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إن با مؤمني بني بزاء كربا با sannan ya zama aikin yayi dan Allah da ikhlas sannan yayi ala mutaba'ati sunna to to wani duka ukun babu duka ukun babu amma kuma limami ne kila amma shi yana da hatta a cikin rububiyya ya ma Allah kishiya in ga yan tarikun duk da kuke gani suna da shirka cikin rububiyyar da su Abu Jahal sun tsarkaka daga gare ta su abu jahal su abu lahab duk sun yarda da rububiyya amma bai shigar da su aljanna bai shigar da su aljanna kai uluhiyyar ma fa ba dukan ne suka kwace ma Allah su uluhiyyar su ma da suke mawa suka karkatar zuwa ga gumakansu ta tawassuli ce ko ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haula shufa'auna inda Allah wato kamar ma nan tana nuna kai falata da uzza ba dan su kusantar da su zuwa ga Allah ba kacal ya ba su kai ba abauta musu da fata gan ya ba su kai ba abauta musu ina ga wanda zai ce maka ibadar da zaka ma Allah banza ce in baka bi ta hannun shi ba ga wanda zai ce in an zo kiran sunaye na yan aljanna baka ji ka ba a ciki in dai kayi salatul fati in ji Muhammadul Bakari wani majhul ka shaƙo wuyan shi sai ka shaƙo wuyan shi ga mai katon aljihu duk da ƙarya yanzu sun daina gayinta kashin mutane za a fara wayewa akwai abin da a hankalce sai a ce impossible mutane yan boko ne yanzu sai ce impossible aljihu ba zai ga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu mutum dubu saba'in kai wani ƙaba hau ya fi sai ce ta yaya ba zai yiwu ba wani kalan mutum ne shi in yasta an gane ku ya ce wannan gayan wani kalan kato ne kuma wata kalar wani tela ne ya ɗinka eh sai a ce tunda mala'ika komi tunda ba ganin shi ba kai komi amma in yasin nan ko da muka faɗa yaro ne an zauna da shi haihuwarsa aka yi ya yi kashi a wando an share mai majina kuma har hauka ya yi ma an mai bokanci ko tunda ai ɗariƙa kwacewa ya daga yayan shi ɓata ɗariƙa ya kawai ana cikin maulidi ya miƙe ya ce shi ne khalifa kuma ya ce wa man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan id annani khalifatu tijani yuhibbuni bi ghairi tawani li mahabbati muhammad al adnani yayin ya ce wallahi ya haukace yayye kuwa ya ce duk wani boka ya zo da turaren hayaki da waye aka turmushe shi aka yi ta mai da sunan wai rukuya ashe sai yayi gore ya ainihin ya tawaye karshe ya ce yanzu shi ne halifa har ya rufe sunan wancan wannan shi dan ta'adda ne duka haka nan ne ɗan ne abin ke yayin wato tafiya so ina ne so magana ce ta jawo haka yawwa dan bid'a duk ibadar da zaka ga yana yi katta rude ka a koma asalin addini tukunna asuluddin tauhidi da aqida yaya yake anan ake auna mutum inda mutum zai rike tauhidi sannan kuma zai kiyaye sallah ni ba ni fudda tsammani akan shi ko me yake yi wallahi ba ni fudda tsammani akan shi haka nake tun ina karami na kuma naga naga alwato ainihin mai fa'idar haka da yawa akwai wanda mun taso za ga ana aibanta su shaye-shaye wane ne amma fa za ka tarar da ba ruwan shi da shirka ba ruwan shi da kaza sannan kuma yana kula da sallah sai ka ga a yanzu wasu malamai ne cikin su wasu malamai ne masu dama to in dai mutum zai rike tauhidi domin ina salata tanha anil fahsha ita ma in dai kana sallah in kaga kana sallar alfasha na karuwa inji ibnu al-uthaymin eh ba Allah ya yi gaskiya ba ba ba ba, ba aya ce ke da matsala ba daga kai ne ta wanda annabi ya ga yamma mai zuma ko dan dan uwan shi bai da lafiya cikin shi na ciwo yace je ka bashi zuma ya sha ya bashi zuma ya sha yace har yanzu ya har ya dawo annabi yace bashi har so uku ya dawo yace ai yanzu ciki bai bar ciwo ba yace sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika Allah ya yi gaskiya ita akwai waraka cikinta amma dai cikin dan uwanka ƙarya yake ya koma ya ce kai ga yamun gaskiya ya ce wala tun shan farko na warke to ya san haka kawai bara a siyo mai zuma ya sha to ta irin wannan in dai ka yi sallah yanda Allah ta'ala ya shar'anta ta kuma ka yi ta a tsakaninka da ubangiji kuma kai din ka kai a karɓi su aikinka in kai mumini ne to za ta hana ka alfashi amma da kaga kana sallah kuma baka bar wasu ayyuka na sabon Allah ba ibnu Uthaymin yace ko dai bata sallatu ba an gane ko ana baka yi ta da kyau ba ko kuma kai din ne ba dan Allah kake yi ba in an ce baka yi dan Allah ba to wannan yana da ma'ana biyu ko dai zama kayi riya a cikin sallar ko kuma ya zama asali kai ba a karban aikin ka in ba a karban aikin ka da ko da ko yaya zaka yi shi inda zaka yi yanda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam 100 bisa 100 to ba za a karba ba saboda kai din baka kai ba a karɓi aikinka zaka farko yakin da zaka fara yi ka zama mumini Allah ya taimake ka ka zama mai tauhidi sannan kuma ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sauran abin da zai zo daga baya riba kafa ne amma wannan shine asali zaka in dai mutum dan bid'a ne kuma yanzu duk yan bid'o'in da ake cewa kasan galibi wa'azuzzuka na yan izala sun sanya yaguwan mutane kuma sun sa musu wani mummunan fahimta wazuzzukan yan kungiya saboda su yanzu galibi abinda suke fada a kan shi shine zanen suna ko zanen suna maulidi eh ashiya tafiya bid'a ce amaliya ba su kai mutum wuta ma'ana ba su cancantar da mutum ya dawoma a wuta ba su kafartar da shi laifi ne amma me me yasa ba za a yi magana kan wai ita ɗariƙan maya aka samu ta ba salatul fatin da aka ce bid'a ne kar a yi shi eh bid'a ne to to wace hanya ya biyo in ka ji hanyar da ya biyo kafirci ne zalla shi maulidin wa ma ya assasa shi da wata manufa ake yin shi galibi masu zuwa gurin maulidin ba su sani ba shi wani maulidin ya je ne don ya ci abinci ka san shi sufi inda ya samu waja lafiya launi ko ko me sai ya je inda za a ci abinci a ƙoshi shi ke kisa ko an gayyace su coci kasan kiristoci da cin abinci zuwa suke don su cika kundinsu wa kalu sakirna bi hubbin ilahi ya ce wa ma askara alƙawma illa alƙisa kwanuka ne kawai suka kwashe ya suka yi ta buge-buge da kaga suna tsalle-tsallen nan ƙoshi ne ƙoshi ne ba kuna abu to so da haka ba shi yasa sai su ɗan bidiyan suke ganin to ai salati aka ce ai ai in an je zanen sunan karatun qur'ani ake kaza ake shi ba zai taba fahimtar ka ba dan ka ce mai bid'a amma ka fito ka bayyana mai asalin dariƙar ta ina aka same ta menene hadafinta menene abubuwan da suke su ne usul dinta kuma daga littattafan su su suka gai ba sai ya gane cewa dariƙar daban musulunci daban kamar yadda professor Dawud ya faɗa ko shi wani ne wanda da kirista ne sai ya musulunta sai aka yi rashin sa'a ya fada hannun inyas shi muridin inyas ne na cikin gida ma ko inyas bai da lafiya ji shi ya ta haƙuri da warin da inyas yake ko san da zai mutu ƙaba ta kashe shi sai da ya dinga bugawa to sai daga baya Allah ya taimake shi sai ya dawo tafiya ta sunna shine yake cewa shi addini uku yayi da bakin shi yake cewa yayi christianity kuma yayi tijjaniya kuma yanzu alhamdulillah shi musulmi ne wallahi ita gaskiya daɗin gayi gare ta daɗi ga wannan maja-maja da ƙumbiya-ƙumbiya Allah jama'a lokacin ta ya wuce dama can bai dace ba wanda muka yi a baya Allah ya fi mana amma fa gaskiya ta bayyana kuma ka doge akan ƙaryar ka to la halaka ce dama ba za kila ba za ta maimaito ba kila ba za ta maimaito ba sai kokari duk abin da ka san gaskiya ne ka faɗe shi kuma kai aiki da shi ka ka kuɓuta gurin ubangiji da izinin Allah ba a ce dole sai ka mai da kowa ya dawo kan gaskiya akwai annabin da zai tashi ba wanda ya imani da shi ko amma abin da aka aiko shi yayi yayi ko bai yi ba yayi in alayka illa albalar kawai kai ka isa kuma ba ka ce kai malam ban ko baka ce ba an ce maka kuma al ulama warasatul anbiya magada annabawa ne ba alkyabban ma annabawa ko rawaninsu za ka gada ba don babu dangin iya babu na babu ilimin nan ne illal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirham innama warrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir ilimi babban abu ne kar kai zama sakare kana dauke da shi baka san me kake baka san me kake dauke da shi a sa akwai wanda shi sauna ne Allah ya bashi ilimi da fahimta amma kuma ya kasa gode ma Allah akan wannan ni'ima na cikin godiya akan ni'imar Allah kai amfani da ita inda Allah yake so wallahi Allah bai fahimtar da kai addini don ka kurmushe shi ka koye ko kuma kai ta alfahari da shi Allah ya baka ilimi ne don ka ilmantar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum za ku jiyo daga gare ni za a ji daga gare ku za a ji daga wanda ya ji daga gare ku a haka ilimi yake tafiya yake yawo yake yaduwa hatta abubuwan da wato sahabbai suke ganin kalmomi ne wanda ba gaban kowa ake faɗi ba kamar yadda annabi sallallahu ya ce mawa mu'az bin jabal la tubashirhum fayattakilu aka ce mu'az san da yazo mutuwa sai da ya faɗi ya ce tsoron kar waccan ayat ta aiki akan shi wa yaktumuna ma anzalallahu ma anzalna min albayyinati wal huda to da kai ce sai ya faɗi wannan wannan ainihin wato hadisi yace tahaddatha biha mu'az ta'assuman tsoron kar ya fada cikin laifi tsoron kar ya fada cikin laifi saboda annabi ya hana shi ne a lokacin da ba a gama fahimtar addinin amma daga baya kuma da ya ga akwai hadisai da yawa ire-iren shi da sahabbai sun san su haka sai ya gai sai ya gai ko ya ilimi masifa ko ya gaskiya bala'i kawai ka fito da ita ka bayyana ta ita gaskiya dama a gaye ta shine alkhairin ta an ka boye ta a zuci guba ce ya gane ko in ka boye ta kace kai baka gai to za ta zama masifa a kan malinta fa aiki ne mai haɗari wallah aiki ne mai haɗari shi yasa yake da lada da yawa ta abin da yake da lada da daraja to sai ka ga khatar din shi kasim cidda da ka wallahi sai mun kiyaye sai mun kakkaci wai ka ji tsoron bakin jini wane ne wane ne me ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da a cikin quraishawa babu mutum kamar shi su da kansu sun shaida shine as-sadiq shine al-amin ka duba duwannan adawar da ake da shi ba yana rike da ajiyoyinsu a dukiyoyinsu suna hannun shi su zazzage shi da safiyan an tashi kasuwa kuma su kawo mai ajiya ce to da zufa kakka za a zai haƙuri da mu sai a hankali da Allah ajiya mu to ya san in ya aje shi zai je sha giya da su ko ya ba wani ajiya ya cinye mu kafiri ne amma manzo Allah sallallahu sun tabbatar ajiya su tana har da zai hijira ma ya ce mu Ali da safi ka rarraba musu dukiyoyinsu amma duk da haka me ba su ce mai ba sun ce boka sun ce mawaki sun san karya kuma su zama ne aka yi aka tsara a ce kaza sai wani ya ce abu zai yi ba ce kaza wani sai karshe suka ce sahiru so da ya sa wani ɗanmu ya bar mu dama sai yi na raba ɗa da kuma suka kawo shubu hawa junansu suka gasgata ta na fata an gani sannan suka yada ka duba duk mahimmancin shi da darajar shi a cikinsu da ya zo da gaskiya shi da suke adawa shi sa da ma waraka tubin naufal ya gaya mashi cewa dama a ce ina da jarumta da samartaka ta san da mutanen ka za su kore ka annabi sai yi mamaki awa mukhrijihum yanzu ni din nan za su kore ni su fitar da ni daga gari sai ce ai ba wanda zai zo da abin da ka zo da shi illa udiya dole ne sai an yi adawa da shi in dai ka ce kan gaskiya za ka tsaya wallahi sai an yi adawa da kai sunnar Allah ce ko ba za ka rasa masoya ba kamar yadda an kana kan ƙaryan ma sai an kika kuma sai an soka ita duniya haka take kuma ita soyayyar ta bata dawwama adawar ta bata dawwama in dai dan mutane za ka yi abu to sai ka yi talawuni cikin addinin ka amma ka yi dan Allah shi Allah shine wanda baya butulci inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala amma ibnu adam to ka rabu da shi na'am
صلى الله عليه وسلم وقال ابن قال وقال ابن عون المجتهد في العباده مع الحرام يتصل جهده بعذاب الاخره وقال الاوزاعي قال ابليس لاوليائه من اين ياتون بني ادم من اين تاتون بني ادم فقالوا من كل باب قال فاتاتونه من قبل الاستغفار قالوا ان ذلك شيء لا نطيقه انهم لمخرجون بالتوحيد قال لاتينهم من باب لا يستغفرون الله منه قال فبث فيهم الاهواء والبدعه والعياذ بالله ma'ana ce ya gani ma'anar abin da yake faruwa ma'ana
قال سعيد بن عباسة ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلشت منه الأمانة وقال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا صلب ورعه وقال الحسن ما ابتدع رجل بدعة اختلجت ana intuziyat sai an fidda amana daga zuciyar shi duk dan bid'a bai da amana duk dan bid'a duk wanda ka tuno to har da shi wasu kun gane naji kowa ya shiru duk wanda ka tuno har da shi dan bid'a bai da amana ga ya muku gaskiya duk dan bid'a wallahi bai da amana yawwa Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka duk dan bid'a bai da amana bai da amana na'am
وقال الحسن ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه hmm.
وقال ابن عون ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء وقال عث- rashin kunya kaga dan bid'a Allah ya bukuwa rashin kunya haka nan ne dan bid'a ba kunya gare shi eh ba shi da kunya yanzu bid'a shi ce ba zai kirkiro yau kuma ya ce aya kaza ta yi magana kan bayan saukar aya da shekara 1400 ya ce aya kaza wannan wani rashin kunya ya wuce wani ka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu in ba sai tsohon mauci ba sai rubuci shine ni na fara ji ya ce kan maulidi ta sauka kan maulidi ko su suyudi da aka ce maulidin suka ce bid'a ce amma ayi a san wani abu sai su suyudi yace bid'a ce carbi ma yace bid'a ne aka yi fada cikin alhawi ko fatawi yace bid'a ce amma ba abin da fi ayi da yazo misra ne ya ga suna yi kuma in yace a daina za a iya samun matsala sai yace kawai ayi amma dai bid'a ce ko shi bai ce kullu fadlillahi wa bi rahmatihi kan wannan kan bid'a ta saukar ko kan maulidi ta ba- saboda shi yana da hankali ba zai iya ga yin haka ba. kusa shi yanzu kan bid'a duk dubgabu ne duk dubgabu ne ba kan gado gare shi, kuma jahilai ne Mm.
صلى الله عليه وسلم وقال عثمان بن حاضر الأزدي دخلت على ابن عباس فقلت أوصني فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال kullu طلحة kulliya kenan ko ba wata bid'a hasana an bid'a saboda ka san da azab nan na kungiyanci sai mutum ya zo sai ya ce zai bude maka ya sunan littafin nan na dan biyu ihya usunna wa ijmalul bid'a ai ya ce akwai bid'a hasana dan kodi Allah ya ji dan shi da gafara amma aya ko hadisi zaka kawo mana ko aya ko hadisi zaka kawo mana eh to ka san da dan izanin da da an ce mushi dan fodiyo ya ce sai ya ce eh to ina gari akwai abin da ya dogara da shi a kawai gaskiya gaskiya kuskure kuskure duk girman mutum yana iya yin kuskure duk ilimin shi daga ko da dan fodiyo ya ce akwai bid'a hasana mun ban mai kayan shi muna kyautata mai zato ya wato shubuha ce Allah iya fi mushi amma kai ne yanzu baka da hujja malam bid'a kullu bid'atin dalala dinan wa lughatan ya hada kowace bid'a Eh, tunda kullu ce ta taso qiyan na kira daga mu'akkidat ne suka hadu kuma akwai hasal ciki duk wata bid'a da ka sani to kawai bata ce amma kullu bid'atin da wani yare ake magana da yare na shari'a dan kar wani ya ce maka to kawai tsaye rubuci yake cewa to in ka ce haka ne annabi bai sa babbar riga shakwara da jamfa ba bai hau jirgin sama ba bai hau mota ba, bai hau kaza wannan jahilci ne saboda ai wannan ba addini bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa antum a'lamu minni fi shughuli dunyakum ɗaya na so kilili na dabino shekara ko sai ba a dabino da yawa ba yace ku ya na gaba na sai godiya suka ce ai fatawa kai ya rasulullah shi ko tausaya musu ya yaga suna shan wahalar auren dabino yace kuma shi zai fito to sun dauka nasi ne sai suka bar shi sai ko dabino bai ce a ku ci gaba da kayan ku. antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum to haka jirgin sama haka san shi dai sitirar da duk abin da za a yi kayyaci karo da shari'a su al'adu da ibada da mu'amalat asali al'asulu fi halhil sai abin da ya ci karo da shari'a ko ya ci karo da usul na shari'a da wannan sai a bar shi amma asali a cikinsu wato ainihin halal ne asulu fi adati nan ibaha hatta ya ji a sarifin ibaha sai in an samu abin da ya kautar da wannan abin daga halacci duk al'adu asali halal ne amma da al'ada ta zunguri shari'a kamar su biyan sai a ce to a bar 'yar banza a gefe To ta ci- ta ci karo da addini sai a bar ta a gefe amma dai bata ci karo da addini ba na fata gane mu Yana.
وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثتم على ال- على على السنة وقال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا تضطرب أحب إلي من آ- من أن أرى فيه بدعة لا تغير Allahu akbar to ina ga wanda zai gina ma yan bid'a masallaci shi ya ce walla gwara a ce wuta ta kama wuta zanga-zanga ta kama masallaci da a ce ana yin bidi'a ciki ba dama a hana to don allah ina ga wanda shi zai ɗibi kuɗin shi ya gina ma ɗan bidi'a masallaci wanda tsinuwar allah fa ta haushi la'an allahu man awa muhdisan kuma sun fassara da allazi ahdatha fi di- fi dinillah wal hadath wal bid'ah wanda ya kirkiro bid'a to wanda ya bashi masauki wanda yake ya ba mu mai dan bid'a masauki Allah ya tsine mai albarka ka gatanta ta kenan ka ba ta lasisin wato kai ka ka fi kowa samun laifi a ci gaba da yi. eh ko kun gila aka baka karfe al-ahkam laha menene al-wasa'il la hukm al-maqasid kun gila ce aka baka ka sa kudin ka ko ka gina masallacin sai a biya ka ce masallacin suwaye su masallacin yan tijjaniya yan kadiriya yan kaza sai ka ce a ba da ni ba me yasa saboda yan bid'a ne saban Allah za su yi a ciki sallar a bayan da Allah ya koyar za su yi ba za su yi wazifa za su yi zaman wannan zaman da ake shimfiɗa farin kyalle ka bincika me suke nufi da wannan farin kyalle suna nufin ko ba ma kiɗa ki ai kiɗa kiɗa dama dama fa akan wannan haramun ne amma gwaran shi bid'a bai ake cewa ma'asi ne wannan farin kyalle suna itikadin duk sanda za a karanta jauhara akwai annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar a gurin har masu ma itikadin ubangiji yana saukowa cikin su duka abu shi yasa ga sauri ai ba a barin su ta sun shimfiɗa za a- za a fatattake su sun shimfiɗa za a fatattake su eh sun ci annabi annabi ya ce ku yi kaza sai su ce a kaza za a yi. ni ba abin da yake yake sa ni cikin haraj in naji an ce wai a karanta tahiya bakin salihina tahiya bakin salihina wai tashahudin ne ba za a yi ba wa ala ibadillahi salihina sai a tsaya nan ba za a yi ashhadu an la ilaha illallah ka ji dan girman Allah wannan wata- wani kalan kwanna ne eh na ji sun yi waka duk sallar da babu in yasi ba babu wani can da in yasin su Allah ka kare mu samu gurin tsayawa lokaci yayi